أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم adiyar ɗan tayi to mafi diyatu to abinda ake ba da diya cikakkiya a ciki abinda aka ce za a biya diya cikakkiya a ciki ya haya yake ubaidullah ce ya mun hadisi ya karɓa daga imam malik ya karɓa daga ibn shahab zuhuri ya karɓa daga sayyid ibn musayyabi sayyid ibn musayyabi ya kasance yana cewa ana ba da diya cikakkiya a cikin dimbarin baki in wani ya yanke wani leɓe gaba ɗaya da na sama da na ƙasa zai ba shi diya cikakkiya kamar da a ce ya kashe shi idan aka yanke ta ƙasa sulusar diyati ana ba da sulsanin diya a ciki sai a ba da raƙuma 66 da sulsani ko kuma in a dinari ne 666 da sulsanin dinari
حدثني يحيى عن مالك عبيد الله شيء يحيى من حديثي يا كبر daga Imam Malik أنه سأل ابن الشهاب cewa shi ya tambayi mu shahadu zuhuri عن الرجل الأعوري daga mutum wanda yake mai ido daya يبقى عين السيد da ya cire idan mai lafiyayyen ido mai idanu biyu wannan shi da marago idansa daya amma kuma sai ya kama ya cire wani mai biyu daya daga cikin idanunsa قال ابن الشهاب ibn shahadu zuhuri ya ce إن أحب السيد أن يستجيب منه idan shi wanda yake lafiyayyen ya so ya kisasi daga shi wannan wanda ya cire masa idansa yana da dama وإن أحب idan kuma ya so فله الدية za a ba shi diya cikakkiya a nan ألف dinari dubu أو اثنا عشر ألف ko درهم kuma dirhami dubu goma sha biyu za a ce da shi mai ido ɗayan da ya cire wa shi wannan idanunsa cewa kaga kai yanzu idanunka ɗaya a maimakon biyu take tunda ita kenan kake da ita shi yasa in kana so ka fanshe ta da da diyar wato guda biyu to
وحدثني يحيى عن مالك yau hadisi ya karbo daga imam malik أنه بلغ labari ya isan masa أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة cewa diya cikakkiya ce ta ke wajaba a cikin duk gabobin da yake mutum yana da bibiyu duk wata gaba da mutum yake da bibiyu kamar hannaye kamar kafafuwa kamar kunnuwa kamar idanu kamar lunsaye وأن في اللسان الدية كاملة harshe shi kadai ne amma shi di- ya diyarsa cikakkiya ce ana ba da diya cikakkiya in wani ya yanke wani harshe sai Allah ya sa wanda aka yanke harshen bai mutu ba ya rayu tare da haka to zai ba shi diya cikakkiya وأن في الأذنين إذا ذهب سمعها الدية sam'uhuma addiyatu ka كاملة addi- addiya ce kamilata cikakkiya take wajaba a cikin kunnuwa idza zahaba sam'uhuma idan jin su ya tafi addiyata kamilatan
نعم استلمتا an yanke su gaba ɗaya أو لم تستلمتا ko ba a yanke su ba au lam tustalama ko ba a yanke su ba ga su amma dai ba sa ji to za a ce a bada diya halin kasancewar diya cikakkiya نعم وفي وفي ذكر الرجل الدية كاملة diya ce cikakkiya take wajaba a cikin zakarin namiji وفي الأنثى الدية kun saye ni a diyatu kamila diya cikakkiya ce ke wajaba a cikin lusaye
نعم وحدثني daga هذا imam malik أنه بلغه labari ya isar wa imam malik أن ثديي anna fi sadiyayil mar'ati diyata cewa diya cikakkiya ce ke wajaba a cikin nonon mace guda biyu in wani ya yanke mata nononta guda biyu sai ya bata diya cikakkiya قال مالك imam malik ya ce وأخف ذلك عندي abinda yake ya fi sauki a wajena a cikin wannan gira gira ita biyu ce amma dai ba a ce a ba da diya cikakkiya a game da ita ba وثديي الرجل ko kuma nonon namiji ba a ce a ba da ni diya cikakkiya a cikinsu ba sai hukuma
قال مالك imam malik ya ce harin da yake a wajen أن الرجل cewa mutum يصيب بأدراكه أكثر من ديته idan aka taba daga gabansa abinda yake ya fi karfin diyarsa zalika lahu a za a bashi duka diya kowanne daga ciki ba a ce gaba ɗaya ma in shi aka kashe nawa ce diya
la usibar yadahu wa idan matsalar aka taɓa hannayensa aka taɓa ƙafafunsa da idanunsa za a ce a bashi diyoyi uku kuma ko da mutum ɗaya ne ya masa wannan sai ya ba da diya uku
qala malik Eh, imam malik ya ce bil ayn al awar sahihati ciki idanun mai ido ɗaya mai gani da ido ɗaya wadda eh, wadda take lafiyayyar ba wadda ba ta ganin ba idan wani ya ciro ta da kuskure inna fiha diyata kamila za a biya shi diya cikakkiya tunda ita kenan da mai it- shi da ita yake gani shi tasa ɗaya ce tamkar da biyu tamkar biyu
ma za a fiya qalila ayni idza zahaba basaruha abin da ya zo game da diyar ido idan aka yi mata abin da ya sa ganinta ya tafi aka taba ido ya zamo ba ta gani gata ga kwayar amma ba gani
حدثني يحيى عن مالك ubaidullah ce min hadisi ya karbo daga imam malik عن يحيى بن ya karbo daga سعيد yahya sa'id ya karbo daga sulaiman ibn yasari cewa zai da sabitin كان يقول da ba da ita yake ganin ba amma dai da a tsaye take in ka gan shi za ka ɗauka mai gani ne da idanunsa biyu to kuma sai ita ɗayar wadda ba ta ganin amma ga ta dai a tsaye aka yi mata abin da ya zamo gaba ɗaya ta rufe ba a ba ma ta buɗewa da an gani an san mai ido ɗaya ne ko kuma wannan mai hannu kambale mai kambale aka yanke hannun
وليس فيه annahu laysa fi zalika illa al-israr ba wani abin da yake a nan sai ko ai abin da alƙali ya gani ko hukuma ta gani وليس في ذلك ba diya abu ayyana a cikin irin wannan ba diya abin ambato a cikin irin wannan
ما جاء في سياق للشجاج abin da ya zo a cikin diyar rotsage ko eh, fasa jiki a- ko fasa kai وحدثني يا مالك ya wadda ce mun hadisi ya karbo daga imam malik عن يحيى بن سعيد ya karbo daga ibn sa'idin أنه سمع سليمان cewa ya ji sulaiman mai sarin yana ambatan أن المولهات filwaji cewa muriha da aka yi a fuska مثل المولهات daidai take da murihar da aka yi a ka إلا أن تجيب الوجه sai fa idan ya zamo ita murihar da aka yi a fuska ta aibata fuskar فيزداد في أقلها fayu zaru sai a yi ƙari diyyar da za a biya fiye da wadda aka yi a ka وبين أقل وأقل نسبة للمولهات fir'asi tsaka abin da yake tsakanin nan da rabin adiyar muriha wato a a wadda aka yi a ka
فيكون فيها خمسة وسبعون دينارا a zai a ba da dinari saba'in da biyar a ciki tunda taka muriya aka an ce za a ba da nisfin ushiri dinari hamsin kenan to kuma aka ce idan aka yi a fuska ya zamo ta ɓata fuska to za a ƙara kamar rabin wato na- na murihar da aka yi aka za a ba da biyar murihar da aka yi aka kuma a ƙara ma rabi za a ba da hamsin kenan a ƙara kuma rabin hamsin قال مالك imam malik ya ce والأمر إن tsarin da ake aiki da shi a wajenmu خمس عشرة فريضة cewa ana ba da farilla dinari goma sha biyar a cikin munakila قال ya ce
منقلة
min al'azumi ita ce wadda raunin da aka yi ya zamo rufin kashi eh, tantanin da ya rufe kashi har ya tashi amma dai bata huda kashin ta kai kwakwalwa ba وهي تكون في الرأس ita irin wannan mikin ta yi a yi ta aka وفي الوجه ko kuma a yi a fuska duk dai diyar ta kenan قال مالك imam malik ya ce الأول المجتمع عليه a عندنا lamarin da aka gama a kansa a wajen أن المامومة cewa mamuma da الجائفة ja'ifa ليس فيهما قول ba sakayya a ciki ba a cewa a sakayya a ciki inda shi wanda Allah- aka yi wa ɗin Allah ya sa ya kai bai mutu ba saboda duk wannan makasa ce ba a mafi yawa in mutum ya gamu da ɗaya daga cikin wannan mutuwa yake to amma in ya zamo an yi wa- shi wanda aka yi bai mutu ba to ko da da gangan ne aka yi ba a ce a yi sakayya ba sai dai a karbi diyya
قال مالك imam malik ya ce المامومة to bakar kalin mushahabin hakika mushahabin ya ce yasu fil mamumati qawlu ba a sakayya a cikin mamuma qala maliku imam malik yace wal mamumatu raunin da ake kira mamuma ma harkal azma ila dimagi shine raunin da yake ya huda kashi har ya kai ga kwakwalwa ya kai ga jakar kwakwalwa ولا تكون المامومة إلا كالرأس mamuwa ba ta kasancewa sai a ka وقد قال ابن شهاب idan shahin ya ce nasibul mamuwaci kawar mu a nan misali ya gabatar da wannan ne نعم. قال مالك imam malik ya ce وما يصل إلى الدماغ baya saduwa a- a zuwa wato a, zuwa kwakwalwa وما يصل إلى الدماغ إذا حرق sai العظم fa idan ya huda kashi sai fa idan ya huda kashi shine ai zai kai ga kwakwalwa نعم. قال مالك imam malik ya ce الأمر عندنا lamari a wajenmu أنه ليس فيما دون المورهة من من الشجاج عقل cewa ba diya a cikin abin da yake ya koma bayan muriha daga rauni raunin da aka yi wanda bai kai muriha ba wato bai kai a ce tantanin da ya rufe kashi ya bayyana ba to wannan ba a cewa ai- a- ai- ga ga wata diya muayyana حتى تبلغ sai in المورهة ta kai muriha وهذا العقل wa inna mal aqalu dahida diya bil murihati a cikin muriha ne وما فوق ko abin da yake ya haura ta وذلك wannan kuwa أن رسول الله صلى shi ne الله cewa عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallama دعا إلى المورهة ya kai zuwa ga muriha a takardar da ya sa aka rubuta wa amrun hazmi فجعل فيها خمسا من الإبل ya ce a ba da raƙuma biyar a cikin muriha نعم ولم ولم تقل الأئمة في- shagabanni tun a da can ولا في الحديث ko a daga baya ba su yi hukunci ba فيما دون bi akalin da wata diya fi ma dunar muriha ce a cikin duk raunin da bai kai muriha ba وحدثني يحيى عن مالك ubaidullah ya min hadisi ya karbo daga imam malik عن يحيى بن سعيد ya karbo daga yahya sa'idin عن سعيد بن مسعود ya karbo daga sa'id ibn musayyibi أنه قال ba sai ibn sayyib ya ce كل نافذة في أرم في أرم من الآراء dukkan wata fa- kafa da aka fitar a wata gaba daga gaɓoɓi لا في ف- ففيه ثلث fa fiha sulusu aqal zalika al-urwi za a ba da sulusun diyyar wannan gaba shi yasa idan aka yi a hannu masalan ah, sai a ba da sulusun diyyar hannu aka huda hannu har ya fito nan amma ga hannun ne yana nan sai dai an yi kamar wata taga a jikinsa to za a ba da sulusun diyar hannun
نعم وحدثني مالك ya yahaya ce maliku ya min hadisin عن يحيى بن سعيد to ya karbo daga hannun sa'idin عن سعيد بن ya مسعود karbo daga sa'idin musayyabi أنه قال ya ce kullu na fi zato kaga koma bayan ko حدثني مالك ya haya ce maliku ya min hadisi قال ابن شهاب ya ce ibn shahabin ya kasance baya ganin a haka وأنا لا أرى في نافذة في من الآراء في الجسد أمرا مجتمعا عليه Imam Malik ya ce wato bayan ya kawo cewa Ibn Shihabi wanda yake almajirin ah, almajiran Sa'id ibn Musayyib ne Eh, ko almajirin Sa'id ibn Musayyib din ne ma to amma shi bai ga abin da shi Sa'id ibn Musayyib ya faɗa ba na cewa a bada sulusun diyar wannan gaba amma ya ce ibn shabi shi baya ganin haka imam malik ya ce wa ana la ara fi nafizatin fi urin min al ara'i fi jasadi amran mujtama'an alaihi ni ban ga wata magana ba da za a ce malamai duk sun gama a kanta a game da darzab da aka yi miki mai zarcewa da aka yi a wata gaba daga gaɓoɓin da suke jiki ولكني أرى فيها ga الاستيعاب dai fatuwar sayyid ibn musayyibi ga kuma fatuwar ibn shihab wadda yake ta saba sun saba da juna shi yasa ashe ba a samu istima'in malamai akai ba
ولكني أرى فيها الاستيعاب sai dai ni abin da nake gane shine في ذلك a bar sarki ko hukuma ta gano ya ya dace a ce shi wanda ya yi wannan mikin ya biya sarki ya yi ijtihadi a wannan وليس في ذلك أمر مجتمع عليه عندنا babu wani lamari wanda yake an gamu a kansa a wajenmu قال مالك a imam malik ya ce الأمر عندنا lamari a wajen أن المامومة cewa mamuma da munakila da muriya تكون إلا في الوجه ba a ba a yin ta sai ko a fuska da ka وما كان في الجسد من ذلك abin da aka yi a jiki daga wannan mikin da aka yi a sauran jiki ya zamo ya huda nama ya kai har tantanin da ke kan kashi ko kuma ya huda wannan tantanin ya sadu da kashin to ko kuma ma ya huda kashin har ya sadu da ɓargo to fa dai safi zalika illa al-istihad ba abin da yake wajaba a cikin wannan sai istihadi imam malik ya ce ba na ganin haɓa ta ƙasa ko hanci cewa suna hukuncinsu ɗaya da ka dangane da mikinsu domin da haɓa ta ƙasa da hanci kasusuwa ne biyu masu zaman kansu kai ko yana bayan su kashi ɗaya ne shi yasa a iya zare su ba tare da an fasa ƙashinka ba su wannan ƙashin su gaba ce mai zaman kanta da hanci da wato haɓa ta ƙasa haɓa ta ƙasa ba haɗa yake da ƙashin ka ba jijiya ce ta haɗa su amma ba gashi ɗaya ba ne ko to wai da ya mun hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga rabi'a tabin abi abdurrahman shine rabi'a tu ra'ayi cewa ibn zubairi ya sa an yi sakayya an kisasi daga munakkila abin da ya zo a cikin wato diyar yatsu abin da ya zo a cikin diyar yatsu ubaidullah ya ce min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga rabi'a ta bin abi abdurrahmani abu rabi'atu ya ce na tambayi sai da bin musayyabi a diya ya ake biyanta dangane da yatsan mace ya ce inda yatsa ɗaya ne za a ba ta dinari goma na ce to idan yatsu biyu ne fa nawa za a biya ta ya ce za a ba ta raƙuma ishirin na ce to idan yatsu uku ne fa ya ce za a ba ta raƙumi talatin na ce to aka yanke mata yatsu hudu fa sai ce ishirin za a bata daga raƙuma raƙumi ishirin za a bata rabi'atu ra'ayi ya ce sai na ce da shi yayin da mikinta ya girmama musibatuwa musibarta ta tsananta sai kuma a ce za a rage mata a yatsu uku an ce a bata raƙumi talatin amma in ya kai yatsu hudu sai ku ce a bata ya raƙumi ishirin sai sai ya ce auto irin fahimtar mutanen iran za ka kawo mana a nan mutanen iraq ne masu cewa a bi kiyasi sau da kafa muku a nan a hijaz muna bin nassi ne ko sunna na ce a'a malami ne mai neman tabbata mai neman tabbatarwa dangane da iliminsa ko ko jahili ne mai koyo tambayar da na yi ta neman in karu ne sai sa'idu musa ya biya ce da ni haka tsarin yake ya dan uwana imam malik ya ce su da mutanen hijaz malaman hijaz tunda ya tabbata cewa an ce diyar mace tana daidai da rabinta namiji ne amma fa inda yake ta kai sulusin diyar ko ta haura amma in bata kai ba daidai take da ta namiji daidai take da ta namiji to suna nan akan wannan ko da wannan zai bayu a ce a zahiri an ga kamar sun yi tanakuri amma su dai a haka tsarin su yake kala maliku imam malik ya ce a lamarin da ake aiki da shi a wajenmu a game da yatsun tafi idan aka yanke ta kadiyarta ta cika sai a ba da wato guda raƙuma hamsin wannan ko cewa yatsu guda biyar ko da su kaɗai aka yanke ga tafin amma ba yatsun a jikinsa idan aka yanke sai diyar ta zama kamar diyar a ce an yanke tafin ne gaba daya raƙumiyar hamsin ashiratun minal ibili ana ba da raƙuma goma a kowane yatsa imam malik ya ce lissafin diyar yatsu idan a dinari ne wasalasu na dinaran wasu rusu dinarin wato ana ba da dinari talatin da uku da sulusun dinari a cikin dukkan ya'a gabar yatsa gabar yatsa a yatsa cikakke za a ba da dinari ɗari ushirin wa za a ba da wato dinari ɗari amma idan ya zamo iya wato amula iyaka gaba ɗaya kawai aka yanke sai a ce a ba da dinari talatin da uku da sulusi ita a raƙuma raƙumi uku da sulusin raƙumi inda sulusin raƙumi za a ba da raƙumi uku da sulusin raƙumi matattarin akalil asnani a diyar haƙori diyar haƙori to asnani ko to akwai musabi kenan to وحدثني يحيى عن مالك wani lati yaron hadisi ya karbo daga imam malik عن زيد بن اسلم wato ya karbo daga zaid ibn aslama عن مسلم بن جندب ya karbo daga muslim ibn jundubi عن wato اسلم ta yi shi wannan shine asnani da- da- ko kuma wannan insani shi kuma na gaban ya zamo asnani Eh, ah, wato ya karbo daga muslim ibn jundubi نعم an aslama shi wannan din ya zamo shine insani na gaba asnanin ya fi kyau eh ya karbo daga muslimin da jundubin ya karbo daga aslamu maula umar ibn al-haddabi nazarin sayyidina umar cewa sai na umar ibn al-haddabi ya yi hukunci a cikin haƙori turmi cewa za a ba da raƙumi ɗaya ya yi hukunci a cikin karankarma guda ɗaya cewa za a ba da raƙumi ɗaya ya yi hukunci a cikin haƙarƙari ɗaya a cikin haƙarƙari ɗaya shi ma za a ba da raƙumi ɗaya
وحدثني يحيى عن ya yi min مالك hadisi ya karɓi daga imam malik عن يحيى بن سعيد ya karɓi daga ibn sa'idin أنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول cewa ya ji sa'id ibn musayyib yana cewa أنا عمر بن الخطاب في الأراس sai na umar ya yi hukunci a cikin turamin ببئير ba'irin cewa za a ba da raƙumi ɗaya ɗaya duk turmi ɗaya raƙumi ɗaya وقال معاوية بن أبي سفيان في الأراس بأمسة abilatin hamsata abilatin amma sai- eh, mu'awiya sai na mu'awiya dan abi sufyan ya yi kunci a cikin turami da cewa a bada ra'uma biyar ra'uma biyar ya turmi ra'umi biyar قال سعيد بن المسيب da sai ibn sayyib ya ce الدية diyar تنقص bata kai ba kenan a hukuncin sayyidina umar ibn al-haddari وتزيد saboda a gaba ɗaya haƙora nawa mutum yake da su talatin da biyu tsakanin tarama da fiƙa da sauransu duk guda talatin da biyu ne ko to yanzu in aka ce za a ba da ɗaiɗaya sau talatin da biyu ai bai kai diya cikakkiya ba ko ko sulusun diya ma bai kai ba wata zidu tana ƙaruwa a hukuncin mu'awiya shi kuma da ya ce a ba da biyar biyar don aka ce a ba da biyar biyar har sau talatin da biyu nawa kenan wajen ɗari da da sittin kenan ko kaga ta haura raƙumi ɗari raƙumi ɗari shine diya an wani zai zuba wa da wani haƙoransa gaba ɗaya za a ce ya ba shi diya cikakkiya raƙumi ɗari ehe raƙumi ɗari to amma za ka dawo aka bi yadda sai na amar ya hukunci sai a ga kenan ah to kamar talatin da biyu kenan zai bashi ko alhali ko an ce ɗari zai bashi in kuma aka bi yadda sai na mu'awiya ya hukunci sai a ce zai bashi ma raƙumi ɗari da sittin alhali ko ɗari aka ce a baya
ولو كنت أنا sa'idu sa'idu bin musayyib ya ce da ni ne لجعلت في الأراس بئيرين بئيرين da ina hangen abin da ya fi dacewa shine a yi hukunci a cikin turama ko haƙorai da cewa a ringa biyan diya bi raƙumi biyu biyu وتلك الدية سواء wannan diyar daidai ne ya yi وكل مجتهد ما دونه kowanne dai daga cikin mujtahidai yana da lada a istihadinsa don kowanne ba faɗa yake da son zuciya ba akwai abin da ya hanga ya sa ya faɗa وحدثني يحيى عن مالك na ubaidullah min hadisi ya karbo daga imam malik عن يحيى بن ya karbo daga سعيد yahya sa'id ya karbo daga sa'id ibn musayyib كان يقول sa'id ibn musayyib ya kasance yana cewa إذا أصيبت السن idan aka taɓa haƙori aka bugi haƙori فاسودت ta koma baki kirin a maimakon haƙori an san fari ne sai aka bugi wani sai haƙorin gaba ɗaya ya koma baƙi ƙirin وفيها أقلها تا za a ba da diya cikakkiya a cikin wannan haƙorin ko da bai faɗi ba ko da zai iya tauna da shi فإن طلعت بعد أن اسودت ba idan aka ta faɗi bayan da ta yi baƙi ya bugi haƙorin wani sai haƙorin ya baƙi aka ce ya biya shi diya diya haƙori cikakke to ko bayan ya biya shi sai haƙorin ma kuma ya faɗi وفيها أقلها to za a kunci cewa ya sake biyan sa diya cikakkiya ya zama diyar biyu ce kenan zai biya
العمل في أقل الأسنان da aiki a game da diyar haƙora وحدثني يا أمال yayin mun hadisi ya karbo daga imam malik عن داود بن الحسين ya karbo daga dawud ibn husaini عن أبي عن أبي غطفان ya karbo daga abi karfan ibn darif al-murri أنه أبر ya bashi labari أن مروان بن cewa marwan ibn hakami ya aike shi ya aike shi abu karfan ibn darif al-murri zuwa abdan abbas يسأله yana tambayar sa wata diya za a biya a game da turmin فقال عبد الله بن abdan عباس abbas yace فيه خمس من الإبل ina za a biya raƙuma biyar ne قال yace ردني مروان sai marwan ya mai da ni gurin abdan abbas فقال yace أتجعل مقدم الفم yanzu ka sanya haƙora na gaba مثل الرجل kamar turami فقال عبد الله بن عباس yanzu abdan abbasin ya ce لو لم تعتبر ذلك da a ce baka isananci wannan ba إلا بالأصابع sai ko da ya zo ai za ka ga magana ta ta fito domin iya ta ɗaya ne yatsun nan wajen aiki ko wajen girma ai ba matsayin su ɗaya ba amma kuma aka ce diddiyar su ɗaya da wanda ya yanke ibhama babban yatsa da wan- da wanda ya yanke karamin yatsan nan eh, biyun su diddiya ɗaya za a biya diddiya ɗaya za a biya shi yasa ko da yake haƙoran gaba sun fi cika mutum ehen domin su ne in babu za a ga bakin ya faɗa ko ehen to amma ai da su da turaman da duk haƙora ne da duk gaba ɗayansa haƙora ne shi yasa shi abdullahi abbasin yana ganin cewa ai sai a yi hukunci da cewa diyarsu duk ɗaya
وحدثني يا عن مالك ya ubaidullah ce min hadisi ya karɓo daga imam malik عن هشام بن عروة ya karɓo daga sharin urwata أبيه ya karɓo daga mahaifinsa أنه كان يسوي cewa ya kasance yana daidaita tsakanin haƙora a wajen diya ولا يفرق da fika ولا بال.
da haƙori sab da turmi da menene duk kaɗawa yake ce diyar su ɗaya ce baya fifita wani akan wani baya fifita wani haƙorin akan wani قال مالك imam malik ya ce والأمر عندنا a lamarin da ake aiki da shi a wajenmu أن مقدم الفم cewa haƙora na gaba ولا الراس da turama da والأنياب fiƙa أقلها سواء dukkaninsu diyar ɗaya ce
وذلك wannan kuwa رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce السن خمس من الإبل ana ba da raƙumi biyar a haƙori والدرس سن من الأسنان a shi ko turmi ai haƙori ne a cikin haƙora لا يبلغ بعضها على بعض Yayin wani nau'i na haƙori bai fifita a wani nau'in akan wani nau'in na haƙori
ما جاء في دية جراح العبد abin da ya zo a cikin diyar mikin bawa
وحدثني يا عن mai مالك min hadisi ya karbo daga imam malik أنه بلغه sawa labari ya isa wa imam malik سعيد بن مسيب cewa sa'ib da musayyabi سليمان بن da sulaiman ibn yasarim sun kasance suna cewa a cikin muri harbawa ana ba da rabin ushirin kudinsa idan aka yi wa bawa muriha to za a ba da nisfin ushirin kudinsa yadda aka ce idan ɗa aka yi wa za a ba da nisfin ushirin diyarsa to amma idan bawa ne aka yi wa wannan mekin to za a ba da nisfin ushirin kudinsa ne wato sai a ba da ɗaya bisa ishirin na kudinsa ko kashi biyar cikin ɗari na kudinsa وحدثني مالك ubaidu ɗaya ya haya ce imam malik ya min hadisin أنه بلغه labari ya san masa cewa marwan al-hakami كان يقضي في العبد ya kasance yana yin hukunci a game da bawa da aka taba shi da miki wani yawa bawa miki أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد cewa gwargwadon abin da ya rage abin da mikin ya rage daga kudin bawan shi ke wajaba akan wanda ya masa mikin idan da shi aka ce- aka ce bawan nan zai dubu talatin sai aka yi masa miki aka ce ai yanzu bai huce dubu ishirin ba sai a ce wanda ya masa mikin ya bada dubu goma ga mai bawa Eh, kuma da zai dubu talatin amma yanzu bai fi dubu ishirin da biyar ba sai a ce shi wanda ya masa mikin ya bada dubu biyar قال مالك imam malik ya ce والأمر عندنا tsarin da ake aiki da shi a wajenmu لهذا العبد يدفع في ثمنه cewa ana ba da nisfin ushirin kuɗin bawa a cikin murihar da aka yi wa bawa وفي مامومته وجائفته في كل واحدة منهما سدس ثمنه ana ba da sulusun kuɗinsa a cikin mamuma da aka yi masa ko ja'ifa a kowace ɗaya daga cikinsu فيما سوى هذه الإنسان الأربع to a mu a ta musa akwai fi mu na kalatihi da ushur ko wa nisbul ushuri min sununi min samani ana ba da ushiri da nisbin ushiri a cikin munakala in aka wa bawa munakila wato sai a bashi sai a biya kuɗa ushiri da nisbin ushiri daga kuɗinsa wato kashi goma sha biyar cikin ɗari sai a biya kashi goma sha biyar cikin ɗari na kuɗinsa wafi ma su ba hadin lisanin arba'i in ban da wannan miyaku guda hudu da muriha da munakila da mamuma da ja'ifa ما يساوي به عبد daga duk abin da aka samu bawa da shi mikin da aka yi wa bawa ما نقص من ana biyan abin da ya ha- mikin nan da aka yi masa ya rage daga kudinsa فانظر في ذلك za a duba a wannan بعد ما يصرف العبد bayan fa bawan ya yi lafiya ya warke كم بين قيمة العبد mene tsakanin kimar bawan bayan an taba shi an masa wannan mikin قيمته da kuma kimar sa- sanda yake lafiyayye قول أن kafin a ce an taba shi da wannan mikin ثم يضرب الذي أصابه sannan wanda ya taba shi ya biya abin da ke tsakanin kimomin biyu قال مالك imam malik ya ce a gaban da bawa إذا خسرت idan aka karya hannunsa ko kafarsa ثم صح قصره sannan sai karayar da aka yi masa ta warke فليس على من أصابه شيء ba a cewa sai an biya wata diya ga wanda ya ta karya shi din فإن أصاب كسره ذلك نقص idan tawaya au asar ko shanye gawa motsewar gaba ya samu karayar da aka yi masa كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن sai a ce العبد.
shi wanda ya karya shi zai biya gwargwadon abin da wannan ya tawaye daga kudin bawa daga kimar bawa قال مالك imam malik ya ce الأمر عندنا في lamarin da ake aiki بين yake a wajen الملك a game da isasi tsakanin bayi idan bawa ewa bawa miki
كهيئة kamar sifar isasi ne tsakanin 'ya'ya نفس الأمة بنفس العبد shi yasa da bawa zai kashe baiwa za a ce shi ma sai a kashe shi yanda in ɗa namiji ya kashe ya mace za a ce a kashe shi وجوهها بدون haka nan mikin ta kamar mikin da aka yi wa shi da wanda yake bawa namiji فإذا قتل عبد عبدا idan bawa ya kashe wani bawan آه، amdan da gangan kuwa غير سيد العبد almakaturi an baiwa mai gidan bawan da aka kashe zaɓi وإن شاء قتل idan ya ga dama ya kashe وإن شاء هذا قال idan ya ga dama ya karbi diya فإن هذا قال in ya ce ya haƙura ya karbi diya أخذ قيمة عبده to zai karbi ƙimar bawansa ne وإن شاء رب العبد idan mai bawan wanda wanda ya kisan ya ga dama bawan da ya kisa mai gidansa ya ga dama أن يؤتي ثمن العبد وقتوله ya ba ya biya kuɗin bawan da aka kashe فعل ya iya aikatawa ya iya haka din وإن شاء أسلم عبده in ya ga dama ya miƙa bawansa ga wanda suka mallaki bawan da aka kashe فإذا أسلمه idan ya miƙa shi ba za a ce sai ya biya wani abu ba ko da shi wanda aka kashe ya yi dubu ɗari shi ko wannan wanda ya kashe shi bai fi dubu saba'in ba to inda shi mai bawa nan wanda kimasa dubu saba'in ya yadda ya bada bawa nan nasa na dubu saba'in ga waɗanda aka kashe wa bawa na dubu ɗari to ba za su ce sai ya cika musu talatin ko sai ya musu wani ciko ba iyaka abin da ya hau kansa kenan وليس لرب عبد المقتول مم.
ولا أحد العبد القاتل wadda ya bihi an yi ƙatulan kuma shi ne gidan bawan da aka kashe bai da dama in ya yadda ya karbi bawan nan da ya kisa a maimakon nasa bawan ya yadda da haka ya karba shi ya yadda da haka ya ce kuma ba shi ya kashe shi ba za a yadda da wannan ba ذلك في القصاص كله wannan haka hukuncin yake a duk wata sakayya tsakanin bayi في قضايا العبد dangane da yanke hannu ko kafa da abin da ya kama da wannan ومنزلته.
kamar tsarin da a ce an yi kisa ne قال ko dai a a biya kimar ko a miƙa bawan ma gaba ɗaya wanda ya laifin imam malik ya ce العبد المسلم a cikin bawa musulmi له اليهودية أو النصرانية da ya miki ga wanda yake ba yahudi ko ba nasari إن سيد العبد shi mai gidan bawan إن شاء أن يأكل عنه ما قد أصاب تعالى in ya so ya biya diya daga bawan nan nasa laifin da bawan ya to yana da damar yin haka أو أسلمه in kuma ba zai biya ba ya iya ba da bawan nasa to amma tun da bawan musulmi ne shi ko ba a yadda kafiri ya mallaki musulmi ba to ya za a kenan a sannan لا bai ba ma sai da bawan nasa اليهودية أو bai dal النصرانية yahu to a baiwa shi ba yahudan ko ba nasaran لا min samanil abdi daga kudin bawan أو سامانه كله bagiyata jurhihi a bashi diyyar mikinsa wato daga cikin kudin idan kudin sun haura a diyyar mikin ya zama kudin bawan ya kai dubu ɗari shi ko diyar mikin bai fi dubu hamsin ba to sai a biya shi dubu hamsin din ragowar dubu hamsin a mayar da shi mai bawa hausa mani ko ko kudin ma gaba daya إن أحد بثمنه idan ya zamo mikin diyar mikin ta fi karfin kudin daman diyar mikin kansa ta kai dubu tamanin shi ko kimar bawan ma bai fi dubu sittin ba to sai a bashi dubu sittin din dole ya hakura baya ce sai an masa cikon ishirin ba tunda wa zai cika shi dai mai gidan bawa abin da ya mallaka iyaka bawa ne abin da ya mallaka daga bawa iyaka bawa ne shi yasa a ce za a dora masa abin da ya fi karfin bawa ai ba an yi ba daidai ba iyaka bawa ne mallaka gashi kuma ya ya ya rabu da bawa to ولا يؤتى اليهودي ولا النصراني ba a ce za a ba shi ba yahudan ko ba nasaran bawa musulmi ba
ما جاء في دية أهل الذمة abin da ya zo a game da kafiran da suke zaune cikin musulmi da alkawari وحدثني يا wani lafiyar hadisi ya karbo daga imam malik labari ya isa wa imam malik cewa a sai na marta abdulaziz ya yi hukunci cewa niyyar ba yahude ko ba nasare idan aka kashe wani a cikinsu kamar rabin diyyar ɗa musulmi ne za a biya kamar rabin diyyar ɗa musulmi imam malik ya ce tsarin da ake aiki da shi a wajenmu cewa ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri sai fa idan musulmi ya kashe kafiri kisa na gila yaudarar sai ya ja shi wani waje ya masa kisa na gila inda taimako ba zai masa inkari ba ya kashe shi a nan to wannan za a kashe shi saboda wannan kisa na gila ko kuma ya zama wajen fashi ne masalan ya kashe shi to shi ma wannan za a kashe musulman akan kashe kafirin وحدثني يا مالك babban lafiyar hadisi ya kama daga imam malik يا ابن سعيد ya kama daga yamda sa'idin cewa Sulaiman ibn Yasarin ya kasance yana cewa diyar mamaguje dirhami ɗari takwas dirhami ɗari takwas ake biya wato ba ta kai ushirin na musulmi ba tunda musulmi dubu goma sha biyu ko shi ko ɗari takwas to قال مالك imam malik ya ce هو الأمر عندنا wannan shine tsarin da ake bi a wajenmu قال مالك imam malik ya ce راه اليهودي me yake da aka ba yahude ko ba nasare da mai du- da ba maguje ana kwatantawa da diyyarsu dangane da yadda ake lissafa me yake da aka ba musulmi a ko a a cikin diyyarsu moriya in aka yi gaba yahude ko ba nasare ko ba maguje za a ce a bada nisfin kushirin diyyarsa a mamuma kuwa a ce a bada sulusin diyya ja'ifa ita ma dai sulusin diyya jiraha tun kulluha miki duk da ake musu yana tafiya bisa wannan lissafin ne yadda aka ce mikin ya ɗauki diya ya gwagwarin diyar da ya ɗauka daga diyar musulmi to haka su ma zai ɗauka daga diyar su to ma yi akala abin da yake wadanta diya akan mutum a dukiyarsa shi kaɗai ina ne za a ce mutum shi ne kawai zai biya diya a su bai ba za su taimaka masa ba
وحدثني يحيى عن مالك Ubaidullah ce an hadisi ya karbo daga Imam Malik an yi shamim da urwata ya karɓo daga shamim da urwata ya karɓo daga mahaifinsa urwatu ibn zubairu ya ya ya urwatu ibn zubairu ya kasance yana cewa a asibai ba a cewa saudiya a kisan da aka yi da gangan in aka yi kisa da gangan to shi wanda ya kisa in an ce an yafe ba za a yi kisasi ba ya kawo diya shi kaɗai zai kawo diya diyar da take hawa kan asibai ita ce diyar kisan da aka yi da kuskure ya ubaidullah ce min hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga ibn shahab zuhuri cewa ibn shahab zuhuri ya ce a sunna ta gudana cewa a asibai ba sa ɗaukan wani abu daga diyyar kisan da aka yi da gangan sai fa'in sun ga dama sai in su ne suka gabara su taimaka wa ɗan uwansu wanda za ta min hadisi ya karɓar daga imam malik ya karɓar daga imam sa'idin kamar wannan قال مالك الإمام مالك يتي إن ابن شهاب ابن شهاب قال ياتي sunna ta riga ta wuce malaman duk da suka gabata suna aiki da ita cewa a kisan da aka yi da gangan idan su waliyan wanda aka kashe yafe yadda Allah ya faɗa faman ufiya lahu min ahihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan cewa diyar tana kasancewa bisa wanda ya kisan a dukiyarsa kadai akilatu sai fa idan 'yan uwan nasa asubansa sun ga ba za su taimaka masa da jin daɗin ransu ko zuciyarsu ta yi daɗi bi ha da diyya su taimaka masa a diyya imam malik ya ce tsarin da ake aiki da shi a wajenmu cewa diyya ba ta waje ba bisa asibai sai fa in ta kai surusi ko da inda yake an yi da kuskure ne an yi miki da kuskure to ba a cewa asibai su biya diyya su ɗauke wa ɗan uwansu sai inda yake ta kai sulusun diya ko fiye da haka duk abin da yake ya kai sulusun diya cikakkiya to yana kan asibai yaban da yake ko bai kai sulusi ba to yana dukiyar shi wanda ya mikin shi kadai imam malik ya ce lamarin da ba saɓani a cikinsa a wajenmu a cikin duk wanda aka karɓi diya daga gare shi a cikin kisan da aka yi da gangan ko a cikin wani abu daga miki wanda ake sakayya a ciki cewa diyar wannan ba ya kasancewa bisa su asibai sai fa in sun ga dama dahiri diyan wannan yana dukiyar shi mai kisan ne ko mai mikin shi kadai yana da dukiya idan ma bai da dukiya sai da mu bashi ne da ake binsa su waliyansa ba abin da za a ce su biya daga wannan sai faɗin su ne suka yi da son ransu imam malik ya ce a asibai ba sa ɗaukar diyar wani da ya taɓa kansa da gangan ko da kuskure da wani abu akan wannan ne fahimtar malamai a wajenmu ban ji cewa wani ba walam asma ba imam malik yace ban ji ba cewa wa waliyai asibai walam asba anna hadan ban ji cewa wani ba rammanan aqilata wani daga cikin malaman da suka gabata ya sa asbai su biya shay'an wani abu min diyatul amdi daga giyar abin da aka yi da ganganci inda aka yi da kuskure shine ake cewa asbai su biya amma ba inda aka yi da ganganci ba duk malaman da suka gabata inji imam malik ba ɗaya daga cikin su da naji ya ce asibai su biya diyar wanda aka yi da ganganci abinda aka yi da ganganci ومن ما يعرف به ذلك yana daga abinda za a gane wannan da shi أن الله cewa bani tabaraka wa ta'ala في كتابه ya faɗa a littafinsa mai girma ƙur'ani من أوتي له من عليه شيء wanda aka yafe masa wani abu daga diyar dan uwansa to abin da yake wajibi akan shi wanda ya yafe din ya bi shi da alheri da kyautatawa kai ya matsa shi kuma wanda aka yafe din ya ba da diyar da kyautatawa kar an ce an yafe masa a maimakon a kashe shi ya kawo diya an ce ya- an haƙura ya kawo diya ya ringa taurin kai kuma wajen biyan diya kaga kenan ashe wannan ya nuna shine zai biya ba a suban ba فتفسير fassarar wannan الإيمان a fahimtar mu على Allah shine masani أنه من أوتي من عليه شيء من العقل cewa wanda aka baiwa wanda aka bashi diyya ta dan uwansa wani abu daga cikin diyyar dan uwansa فيتبعه بالمعروف to a bi shi da kyautatawa ويؤدي إليه shi kuma wanda aka yafe wa din ya bayar ah, da kyautatawa shi ma قال Imam ما Malik yace في السبيل الذي لا مال له a cikin yaron da bai da dukiya والمرأة ko mace التي لا wadda ba مال ta da لها dukiya أحدهما idan ɗayansu ya jinaya jinaya wadda bata kai sulusi ba أنه رامنا cewa zai biya yaran والمرأة da dukiyar a dukiyarsu kadai wato idan ya, ya wato yaro wanda ba shi da dukiya ko kuma mace wadda ba ta da wata dukiya ta yi wa wani miki ko yaron nan ya yi wa wani miki mikin da diyarsa ba ta kai sulusun biya ba cewa za a bi yaron ko za a bi ita macen a dukiyarsu ne kadai ba za a ce a su bai su taimaka musu ba ko da kuma ba su da dukiyar to ana bin su duk sanda suka samu shi yaron nan in ya balaga ya samu ko ma bai balagan bande ya samu wata dukiya za a ɗauka a biya diyar mikin nan da yi wa wani haka nan ita matan nan إن كان لهما مال idan allah ya sa suna da dukiya أخذ منه sai a karɓa daga dukiyar tasu فلله idan ko ba su da dukiya وجناية كل واحد منهما بالإثم.
mekin da kowanne daga cikin su yi wa wani bashi ana bin sa bu- diyar wannan ba a, wannan da mekin da ya- ليس على العاجلة ya zama bashi a kansa laysa alal aqilati minhu shay'un ba wani abu bisa waliyya daga gare shi ولا يؤاخذ أبو السبيل ba a kama uban ba a cewa abu uban yaro da diyar mekin da ya dan sayi dan da ya yi wa wani meki ba a cewa uban dan ne lalle zai biya وليس ذلك wannan ba wajibi ne a kansa ba sai dai in shi ne da kansa ya tabarwe in shi ne ya ce kansa ya ce to bara in biya mikin nan da ɗana ya to wannan fa amma in ba shi ne ba ya ce ya yadda ya biya ba a cewa a masa dole sai ya biya ko ya fi kowa kuɗi a garin ko ya fi kowa kuɗi a garin نعم قال ما imam malik ya ce
نعم al'amur inda na tsarin da ake aiki da shi a wajenmu قبيلات لا مجموع.
wanda baki ɗaya malamanmu ba wanda ya saba a kai duk malaman madina akan haka suke أن العبد shine cewa bawa idan aka kashe shi كانت فيه القيمة.
za a ce wanda ya kashe shi ya biya kima ranar ana duban kimar ko ranar da aka kashe bawa ولا تعمل عاجلة قاتله Min qimatil abdi shay'an. aƙilar wato waliyan wanda ya kashe bawa ba a cewa su ɗan wani abu daga kimar bawa
الله daidai kimar ta katance ko tana da yawa إنما ذلك على الذي أصابه في ماله daidai wannan yana kan wanda ya taɓa shi a dukiyarsa shi kaɗai shi wanda ya kashe shi ne zai biya بالغا ما duk بلغ irin yawan yadda ya kai وإن قال قيمة العبد الدية a idan kimar bawan ya zamo ta kai diyar ɗa أو أكثرها ko ma ta haura kimar da diyar da aka ce ai ba wannan ya kai dinari dubu a kasuwa ko ko ai ba wannan ma ya kai dinari dubu da mai tan a kasuwa ya haura ma kiyar diyar da kenan ko وذلك عليه to duk dai da haka shi wanda ya kisan ya kashe bawan shi zai dan wannan a dukiyarsa وذلك wannan kuwa أن العبد domin shi ba wannan sil'a ce daga sil'o'i hajja ce daga hajjoji to alhamdulillah sai da shi ba za a fi mira silakar ko اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما